الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لفطريتي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أدري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا له التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jiya mun tsaya ayan da take cewa kul inna ma a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnatin in huwa illa nazirun lakum bayna yaday azabin shadid mun bala lokacin Allah ya ga wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan kafiran Quraysh kul inna ma a'izukum bi wahida ni aiki na yi muku gargadi yi muku wa'azi da batun da, da bautawa Allah daya ga muku Allah din nan shi kadai kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah din nan shi kadai wanda ba shi da kinni ba shi da abokiyar zama ba shi da magaji wannan shi ne Allahu samad Allah yana nan shi kadai shi ne abinda aka sani in gaya muku bi wahidatin an taqumu lillahi masna wa furada imma ku tashi mana ku hankalta ku yi shawara ko kuma daidai kunkun bayan shawarar su je su yi tunani mana su yi tunani su gani shin Allah ɗaya ɗin nan haka ne daidai ne kamar inda Muhammad ya ga mana cewa ga sama talaunaha rufiyat bi ghairi amadin ga al-ard gashi nan sutiyat bi ghairi muhammadin gashi nan wajibalu rusiyat bi ghairi umudin ga su nan duk wayannan abubuwa da Muhammadu yake ga mana eh fa in ma allolin da yanzu muke cewa Allah na ai wayansu mun yi su da tagulla wayansu mun yi su da azurfa wadansu mun yi musu idon mekiya wadansu mun yi musu kafar angulu wadanka yaya mu dun ma da muka kera su mun fi su kyau kuma zo mu ce su ne suka kera mu mu bauta musu ga Allah Muhammadu ya ga mana halakakum wa sawwarakum wa ahsana suwarakum Allah Muhammadu gashi nan yana cewa halakal insanu fi ahsani taqwim ya halitte dan adam kyakkyawan halitta a duk halitta ba dan adam kyakkyawa irinsa da sauransu to ai wannan abubuwa ne wanda ya kamata ku ringa tunawa tatafakkaru ya kamata ku tuna am alahum a'yunun la yubsiruna biha am lahum adhanun la yasma'una biha am lahum qulubun la yafqahuna biha ulaika kal an'ami bal hum azal kar ku zama shin ba kula da idon duna ba ku gani ku fuwace tsakanin ƙarya da gaskiya mana ko kuma ba ku da kunne ne daga jin maganar kirki da rashin kirki ai za ku sani hakan nan ba ku da hankali ne wanda za ku yi tunani ai duk wannan Allah ba ku to amma ba za ku yi in ba ku yi tunani da wannan ba to shi kenan sanin ku sai ku ci gaba da haukanku idan gobe kiyama a sa kowa da abin da ya yi to shi ne yau za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ga annabi Muhammadu cewa ga ya musu masu altukun min ajirin fahuwa lakum shin na ga muku ku bani wani lada ne a kiran da nake yi ai komi in nake ku yi ladan zai koma garin ni in ajiriya illa Allah ni lada na Allah da ya koni shi zai bani ai ba ruwa na da ku shi yasa annabi ba ya cin zakka ma an hana shi ba ya cin zakka sai dai adiya ba ya cin sadaka saboda kana zuwa ce yana karban sadaka ko zakka yana tala dan kansa ne a'a ba ya taba ba ruwansa am nasalukum ajran ko kuma mugraman ai ba bai daura muku wani haraji ya zama muku muskal a kanku ba ko ya daura muku ai bai daura muku bai daura muku haraji bai daura muku zakka ku fitar da ku ba yan uwanku dan dan kunzuminci ta yi karfi tsakaninku yan uwantaka ta yi karko shine kawai bukatun amma ni yayi ba an taba ce muku ku bani abu ba ban taba roƙon ku ba to domin haka ɗan ma kun yi aikin lada ladan ku zai koma ɗan ma kun kyautata wayin asantum asantum li anfusikum wayin asatum falaha ne nawa kike wanda ya kyautata don kansa wanda bai kyautata ba zai ga sakamakon rashin kyautatansa don wannan ga musu la'asa alku min ajiyar ban taba tambayan ku ba ko ba zan tambaye ku ba in ce ku saka mun fa huwa lakum duk abin da na ga muku man zalla zai yukri zuwa kar yudaibu la mai ban ce yudaibu ne ba ban ce man zalla zai yuti ni rabbuna yuti ba ban faɗa ba dukkan ku ne ɗan ma kuɗin jihadi da nake faɗa ku cire in kun je kun samu jihadin aka samu ganima ai ku ne kuke raba ni ba nawa ciki ku ne kuke raba kamu don abinda annabi zai dauka cikin ganima ba wani abu bane khamsu ne sai an raba duk abinda aka samu so biyar khamsuhu lillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin khams a cikin dari ne zai dau biyar kadai biyar din nan kuma me shi kwaya daya ne na shi sauran na maskinai da fakirai da marayu su ne maskinai ɗan wansu ne fakirai ma ɗan wansu ne a marayu ma ɗan wansu ne suka bari duk a shafin min hunwa ilaihim ne daga gare su kuma zuwa gare su zai koma wannan annabi ba wani lada da yake yankewa ya ɗauka fiye da sauran mutane ya yi watan da irin sarakunan duniya ba haka ba ne domin haka ku zo ku ce kamar kuna ganin kun musulunta ni muhammadu ne zan karu a ku ne za ku karu amfani gare ku zai koma a nan duniya ma a ba ku amfanin ku bi kiyama ma ku je ku shiga aljanna kunki kuma oho wa ma ala rasuli illa albalag ni ba komai a kaina wanda Allah ya dora min illa in sanar da ku ni kuma na sanar da ku shikenan in ajiri amma ni ladana illa alallah ubangiji na ne zai bani ya ga dama abinda zai bani shi ya sani wa huwa ala kulli shay'in shahid shi ubangiji na ya shaida duk abinda yake faruwa tsakani na da ku da irin kokarin da nake yi jajirce wanda nake himman da nake nunawa domin ku ku bi Allah daya ai Ubangiji na gani ba ƙaramin aiki na yi ba tukurun aiki na yi domin ku hankalta ku bi Allah in ba ku yi ba ku zauna na'am قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب amma ku sani ko kun so ko kun ki ku sani cewa kul ga musu ya Muhammadu inna rabbi tabbaci inna rabbi tabbaci ubangiji na yakzifu bil haqq zai wata rana zai ɗaukaka gaskiya akan ƙarya ai zai jefa gaskiya akan ƙarya domin yudume goho ya haɗe shi ya cinye ya zama babu shi saboda kujja alhaku wa zahaka albatilu innal batila kana zahuka duk lokacin da gaskiya ya zo ƙarya zai nade tabarmansa to domin haka abin da ni nake kiran kunnan shine gaskiya kulba jima kulba dade duk ko jajin duk muganta da kuka yi duk kulle-kullen da kuka yi duk katangulla da kuka yi dukka katangulla kun ga dama ku yi kun ga dama ku yi duk abin da ne mara kyau da kuke so ku yi to fa ku san ubangiji lokacin da al'amarinsa ya yi zai jefa gaskiya akan ƙarya ya haɗe ta ya zama babu ƙarya sai gaskiya qul ka ga mutu inna rabbi tabbaci ubangiji na yakzifu yana jeba bil haqqi gaskiya allamul ghuyub saboda ubangiji ya san komai masani ne na gaibi masani ne abin da yake boye wanda ku kuna ganin ba zai a wajen ku boya ne a wajen Allah ba boya bane in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi na'am قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد to hakan nan ku sani fa ulga ya musu ja alhaqu qur'anin nan da musuluncin nan da kare ta Allah nan da kai duk wannan abu haƙƙi ne gaskiya ne kun ja alhaqu bayan gaskiya zo to ku sani ba wa ma yubdi albatil kariya kuma zai tara kayansa ba zai taba ya zama ƙololo ba tun da gaskiya zo ai duk inda aka samu mai gaskiya makareci ƙaryansa eh makareci ƙaryansa ai yanzu wani ya zo yana yi ma ƙarya sai wanda ya san abin ya zo ka ga ya shiru yi magana me ne ka faɗi abin da aka kai ki faɗa da zo ha me nake faɗa kwa ai ni ba faɗa ko ba in ka matsa masa ya ce ai wasa nake yi saboda babu ba za duk inda gaskiya yake ƙarya ba ba kawai ƙarya san ƙaryansa in kaga ƙarya ya ka da gaskiya to shi din makarya ne da ba gaskiya ba in ba ka ba zai iya ka da gaskiya ba kun ja alhaqu ce musu gaskiya ya iso wa ma yubdi'ul batil kuma ai ƙarya kuma babu shi babu bayyana wa ma yu'idu ko kuma ba zai sake koma ba ya tafi kenan bye bye ya bi iska abinda ya bi iska zaka ya dawo da shi eh in ka dau toka a gaban iska ka ya kashi kinsa zaka sake ganin sa ai ya tafi kenan to haka ne na'am قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب
ce musu da suke cewa kai wai ka bata ka bar hanyar iyaye da kakanni kaje ka kawo wani a wani sabon addini sunansa musulunci kuma kace wai abauta Allah ɗaya maimakon kuma ka ɗari da uku da wani abu ɗin nan to wannan gaskiya Muhammadu nan sha'aninka sha'ani ne na bata duk wanda ya bar magabata bai takun su ba to magabatan sai magabatan kirki ba ai sai magabatan kirki amma magabata sun zama shashashu ya kai ma za ka bi su ka zama shashasha ai ba za ka bi su ba zama shashashu su sai su tafiyar to domin haka ga ya musu ƙul in dalaltu kamar inda kuke faɗa cewa ni batacce ne na bar hanyar kakanni to wa inda ma azillu ala nafsi sai na roƙo wannan hanyar da na bi na musulunci kun ce bata ko to shi din ne nake so in mabata ne ai ni zai samu ba ko bane ni asaran rashin bauta din ai ko zai samu ni zai samu ba ko ba ina ruwan ku wa in wa in hadait idan kuma a shirya nake fa to ka gani wa bima yuhi ilayya rabbi a cikin abin da ubangiji na ya yi wahayi ne na samu shirya ba ta kaina ba ne inna hushi ubangiji na sami'un majiyi ne ga duk abin da bawa yake faɗa ƙaribun yana kusa babu yana nisa tare da bawa wannan siyasa duk mutanen kirki haka suke faɗa sayyidina bakar lokacin da ya fara ya zama halifan manzon Allah ya ce in wa au in wufiktu fa innama min Allah wa rasuli وإن أخطأت وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان yace idan a cikin mulkin nan nayi daidai na wafaka to manzon Allah ne da Allah suka wafaka ni ba dabara ba ce tawa ba iyawa ba ce nawa ba wani abu a ciki nawa la makhraja wala madkhalaji amma idan kuma nayi bata fa ni da shedan muka yi abun ba ruwan eh ni da shedan muka haɗu muka yi abun to domin haka wannan me yake nuna mana duk abun da ka samu na kirki in ma shirya ne ma Allah ne ya shirya da kai an kai abubuwan na bata fa Allah ne ya batar da kai Allah zai batar da kai zai kuma maka da annabi annabawa zai saukar maka da littattafai zai cewa malamai su tashi su dinga faɗakar da mutane ai ba zai ba zai faɗa wannan ba to daga gare ka ne sai ya ce wa man wajada khairan fali hamidillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsu ma asabaka min khairin fa min Allah wa ma asabaka min sharrin fa min indi nafsik kai ne ka jawa kanka ba abinda a Allah baya son halaka da bayinsa baya son mugunta ga bayi amma bawa in yace zai wa kansa mugunta sai a kyale sai a kalle shi da je yi mugunta ɗin aha ko ba haka ba to shi ne na'am ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب walau tara iz fuzihu inda ka gansu lokacin da kal- zukatansu ya yanke malan suka firgita faza suka firgita wannan a yakin badar ne Allah ke faɗa sokayen banza suna daka dara suna suna cewa Muhammadu za mu fite ka za mu yi kaza za mu wala nadribannaka wala natrudannaka wala kaza kaza a suna ta cika baki suna kumfa suna cewa mu ne masu gari ba za ka shiga ba ba za ka yi kaza ba kun san dalin lalatarsu annabi da ya tafi madina da ya yi shekara shida a can sai allah ya nuna masa a mafarki a je a yi umara sai ya ga sabai mu je mu yi umara an fore mu da umara ya taso da ya zo wajen kusa da maka kamar kilomita talatin ana kira wajen hudaibiya kawai manzala ba sai shiga garinsu da fada ba ka'ida bane na musulunci ka zo ka afka mutane da fada musulunci ma zai yi fada a cikin fadan ma yana adalci a cikin fadan ma ba irin yanzu fadan kafirai da ake yi ba ku da labari da daddare a zo a yi ta zuba muku ba ma ba bai irin Amerika- inda amerika take yi duk ƙasar da tana so ta cuce su ba su da labari suna facci kawai zai zo yin da zuba musu ba makomai kasan sarkin zalunci kenan na duniya amerika amma da zai haɗu da kamun allah sai sun faɗi gaskiya Eh, ai akwai wani ba amerika wani baki ana kiran shi louis falcon yana a shi da shugaban wata kungiya ta musulmin amerika na kiranta nation nation of islam to wata rana gaife mu mun tafi amerika wajen taro a chicago shi ne yake cewa ya zama garin na mutum ya zo garin na mun yau da shi wajen su shehu soyar kanimi da menene ana kira shi louis falcon shi ne yake mana yanzu ku mutanen da ba 'yan amerika ba kuna sha'awan amerika ko? komiyanci amerika technology amerika kudi amerika menene amerika yace mutane suna sha'awan amerika yace ashe ba kusan amerika ba gida ne na- na kwalba ba zai iya ya tsaya a gaban dongula masu karfi guda biyu ba. yace ban da ƙarya da ƙarya ba komi a amerika ba gaskiya ko kaɗan tsarin mulkinsu zalunci ne wallahi kai ce mana har a ciki yace ina yan Nigeria yace ku saurara yace kun dauki tsarin mulkin America kun kai kasar ku banda zalunci ba abin da ake yi zabe ai mabudi America haka suke kamar Nigeria nan kasar Nigeria magudi dama shi ne uwa uba a zaben najeriya waye zai ci kawai kasan tsari ne na yahudawa tsari ne na yahudawa ake tafiya da shi a najeriya ba karka kalli hanyar da za ka kai bukatarka kalli bukatarka meye bukatarka ka je ka biya bukatarka hanyar da za ka bi bukatan ka kai wa bukatan yara ne kanana za ka to danna su su mutu ko tsofaffi ne za ka danna su su kakkare a dabbobi ne za ka kakkashe karka kalli hanya don ka kalli hanya za ka ji tausayi a ka yi bukatan ka can ka isa ta ko'ina da za ka kanka kawai kana tafiya sa ta karmin karfe ka taka ka tafi ka tafi a algaya tubarriwar wasila wai alamta na ga wai matukanka zai share maka hanya matukanka kuna gane ko aha karkace a wannan hanyar ba ga yara kanana ga kaza ga tsofaffi ga makafi ya zan yin tafi a dalaga fara me wannan ashe ba za ka kai ga cewa ta bi kawai ban ban ban ban ban ban ko ta ka je ka ci zaɓe kawai a ba yi gaskiya ba wane ne yakubu ne kawai sunansa wani wanda ya yi zaɓe ba na ɗan nan yakubu ko wane waye sunansa mamu yakubu ko kasan ba taɓa yin shugaban zaɓe ban zarinsa ba hamburu sali ba bi ce Allah ta san da race hamburu sali ne ba kyau to shi wannan makareci shirme kawai yayi wa mutane wani wasa wala wala kawai yayi to kaga ko zalunci ba zai dade ba Allah zalunci ba zai dade ba zalunci ba ha zalunci ba dade ba a a Najeriya 83 mu yan biyar muke muka yi zalunci muka kafa gwamnati na ce wallahi gwamnatin mu nan ba zai wuce wata uku ba sai ta rushe sai wani ya ce mun dan mene ce dan ba mu yi gaskiya ba eh mu ne muka ce amma kuma ba kyau tsakanin gwamnan mu da ya ci ashar jalma da baba ga wanda gwamnan jnbb da bai ci ba bod dubu goma sha shida tsakaninmu amma ba memba ko daya na house assembly 53 jeri ko daya bata samu ina gaskiya na ku gama ina gaskiya a zaben gwamna bodu goma sha shida tsakanin amma ce a memba 53 ba su da ko daya ko daya amma da aka yi da fari zamanin sojoji a memba 53 muna da goma sha uku in bin tana goma sha uku sauran tnpp ya za yi haka na ce wannan zaben allah ji kare inda buhari yana na zai kamfu shi ne ciyaman ɗanmu sai ciyaman na ce wasu ranka daidai zabenmu nan ba zai daidai ba ni dai na bar siyasa na tafi makaranta bai bai shi ne zuwa na dubiya in je karatu na san abin ba zai daidai ba da abin ba kan turban gaskiya aka kafa ba duk abin da ba kama shi a kan turban gaskiya ba ba zai daɗe ba ɗan ka ga daɗe to istidraji ne Allah ya ma ya kyale ka kai ta yin laifi kai ta laifi ya je kama ka ya hukunta ka akan rashin gaskiyanka da rashin adalcinka duka amma Allah yana so zai kwace in yana son ka fa eh in yana son ka shi ya zama Allah ya ce إذا أراد الله بعبده خيرا سلطه على أمر الدنيا وساق له بطانة الخير وإذا أراد بعبده شرا سلطه على أمر الدنيا wa saka ilaihi batalatu shar Allah idan yana son alheri wa bawa sai ya bashi duniya ya bashi duniya sai kuma ya koro masa fadawan kirki wanda za su ringa gaya masa a'a haka daidai ne haka fa ba daidai bane a'a wannan ba adalci bane wannan ba adalci ne zai turo masa batanatul khair idan kuma Allah ba son bawansa da alheri yana son sharri gare shi sai ya daura shi kan mulkin duniya ya ba shi mulki sai ya turo masa mutanen banza su zo su kewa shi batanatul sharri kenan ai ranka dai dai ai abinda ka faɗa ya ka faɗa wanda ka taka ya taku ai kai ne kaza ai kai din ai kaza ne ai shikenan ka mutu kenan za ka yi ka je ka mutu lokacin da suka je kabari an ce ka mutu sun sa ka kabari kul a karanta wasu a ikhlasi sha ɗaya wallahi ba za su karanta ba za ce ɗan iska ina ruwanmu da shi ba an gama ba mu dama gwamna mun sabi ba wani ƙato mai suna kaza ba shi kenan ko a duniya in ka sauka gobe mutum na zagani tare da kai eh babu tsuwaje Allah ji kare wata rana muka tafi wajen biki wani daura aure a nan wajen garcewa da muka je Allah ji kansa gwamna gwani an hana motar ta shiga sai dai faki a bakin titi ya tafi ni na zo da wani karabta na mota na ma irin tsohon kamuri irin na daɗin nan kamuri 2 suke nan ni nake jagora gaje police suka ga su ce mun in fakin sauka shiga da kafa malam tijani mu malam kuma ko sun faɗa ba zan sauka ba eh mana sai suka sai suka bude wuce wuce amma ka je kaza na ce na sani na je na yi fakin a daidan kofa wa zai gartima a nan gartima ne sai muka ja kai bikin da muka dawo bakin titi zan fita sai na samu gwamna gwani Allah shi kare yana tsaye motarsa din ashe bikin wajen ya taru motar ta tafi can shi ma direban bai san inda gwamna yake ba shi ma abin nan ya da na fito yana tsaye na ci ranka daidai ya mota ne ya ce wallahi mota ban sai na yi ba ya ce ko in kai ka gida ca zan daura maka nauyi sai na na ca ba komi sai ya shiga muna tafiya da muka je an da ba ɗin wasu yan ɗita ma nan fasobis sai na jawata ranka daidai ka san abin da ya same ka yanzu akwai ibra a ciki akwai aya ya ce kamar ya sai na ce kai ba gwamna ne guda na borno gwamnan mu ba gwamnan gwamnan jakar haika ba gwamna ne gwamna kai ne gwamna guni ne ba wanda ka ɗaga borno ka gyara borno in term of human development, in, in term of building development, in term of economic, everything. Kai ne ba wadda abin da larawa suke cewa builder of new Borno. Goni ba, kakuwa shi ne builder na Borno shi Mutane ya kafa su, yara a secondary sun ci ba su ci ba, ya kwasa ya kai su. bulgaria ya kai su czechoslovakia ya kai su hungaria ya kai su russia ya kai su wane ne wannan ya koyi haƙori wannan ya koyi ido wannan ya koyi wannan ya zo ya gina eye clinic da shi har yanzu shi kaɗai barno dental ya zo ya yi har yanzu shi kaɗai secondary ya gina 48 har yanzu na shi 80 da kai hudu har yanzu na shi ne sai dai sai dai a yi renovated ba wani sabon secondary da aka kara don shi ne shi ne nake wata ranka daidai kai ne tuku abin wannan ya ce mene sai na ya ce abin da ya faru da jikinka akwai ɗiwa da kashi da muce tana tafiya da su duk kudaje iri-iri suna yanyan a kanka amma yanzu da kaji kayi wanka kiri da fita shi ne yanzu sai ya same ka wannan na ci shi da wannan abin da ya same ka ke bawan Allah sai daga baya zo kuma ya tsaya zaɓe shi da kashin shatima ya tafi gidan shi duran sale na muka haɗu na ce masa ranka daidai kana so ka sake sa kashin ne a jikinka ko sai dr shetima ya ce mene ya faru ya ce a kwalle-kwalle mana na washe to kaga irin wannan shi ne yanzu nan suna tare da kai ko ka fahimta ba a yanzu ba ga shi na mamuna baba ga nazilin baba ga nazilin bala malamanmu da jahilanmu da makaɗanmu da maroƙanmu da 'yan iskanmu da mutanen kirkinmu ko ba haka bane duk ga baba ga nazilin baba ga nazilin baba ga yanzu ya sauka bayan shekara hudu wala haka ku neme shi wala yana nema mutane ma zai rasa ahab mutane dan adam Allah ila illallah ai dan adam ba mutum bane ai baya su da kirki ba karka gansu illa man najim mutum da Allah lahira ta hada ku addini ta hada ku wannan ba za ku rabu ba amma duk wanda duniya ta hada ku a duniya zai zubar da ku duniyan ne za ta raba ku kuma kafin maku mutu amma addini za ku zauna addini za ku yi addini tare ba za ku rabu ba mutunci ya hada ku za ku yi mutunci tare wannan za a tafi na ji an gane to Allah ya kiyaye walau tara izu fazi'u inda za ka inda kun gani kafiran na lokacin da suka shiga alfaza suka shiga irmuwa lokacin da suka ga sojojin musulmai suka ga sojojin musulmai kuma suka ga mala'iku tare da su alfin minal mala'ika musawwamina ga sunan kowanne da makami suka ga mala'iku guda dubu tare da su ba Muhammadu an ce mana mutum 300 da wani abu ina ya samu wayannan kuma mutanen da ga su nan ta farajin kaya ba maganin su ba su kuma an ga musu dama Allah ya karantar da su ya za su yi su yaƙi ka san malaika bai san yaƙi ba ba yakin sa bane shi dan dan dan dan rusau ne ba dan ka sau bane kawai abin da yake ya dauka ya wuce gaba amma ya tsaya daddaya kashe din nan ai ba yakin su bane to Allah ba so ya nuna kuma lokaci daya su ci ai muhammadu ba dama mun ga muku mai sihiri ne ba ai wani sihiri ya yi gashi nan yana ta rusar da mutane ta aka nuna musu su yaƙi irin da mutane ɗin fadribu fauka al'anaƙi fadribu min hukullar bala Allah ya ga musu cewa ku yi kuma je irin inda ake yaƙi ɗin da kaɗan-kaɗan to lokacin da suka ga wannan shine Allah yake cewa inda a lokacin kungansu a walautara inda za ka ga walautaran akwai a nan mafulɗin masuf ne walautara izu fuzi'u inda ka ga kafirai sun shiga dimuwa inda ka ga kafirai a lokacin badar sun shiga dimuwa falafauta kuma abun ko ba za su kubuta ba falafauta ba zai wuce ba dama su kubuta ba dama sun ci nasara su ci nasara sun shiga ba fitowa sun shiga abin nan ayan burtu san kayan burtu za ka shiga ha kun san kayan burtu ai akwai kayan da ake ce masa kayan burtu kanin suna jaji a lokacin da shiga ba za ka san ka shiga ba amma fitowa ba zai yi ba duk motsin da kai zai soke ka duk motsin da kai sai kai ya soke ka kuma kayansa wani shegen karfi gare shi guntaye san mutum ya shiga ba zai fita ba sai in an kawo an zuba fetur a kayan an canna wuta ya ba la cira lalabin da sai mutum dan wuta din koma ya ne ya buga ya fita ya yi yaga shi din amma ba haka ba da shi da zai shiga da kansa da hankali abu fita to shi ne Allah ya ce gashi sun gani ga zuciyarsu ta mota ta tsinke saboda Allah yana jebawa kafirai tsoro in suka kusa da manzo Allah Allah yake wa kazafa fi qulubihim ru'ba to ga tsoro to fala bauta kuma ba ba dama wannan abu ya wuce sai an yaki duk inda aka za yaki ba zai yi a su kubuta ba to yace abu mamakin an gansu a lokacin fala bauta wa ukhizu min makanin qarib kuma gashi يكللكم الله في أي آينهم ويكللهم في آينكم kowa yana ganin ɗan wansa ba komi ba ne su ɗari masu dubu da ɗari biyu kafirai musulmai ɗari uku da goma sha uku sai allah ya nuna wa kafirai musulman ba su kai ma ɗari ba a suka shashe kaɗan ne ana sha ɗari uku ma ba su kai ba a yi muna shiga kamun su zamani su kuma musulmai an ga musu kafirai dubu da ɗari biyu sai aka nuna musu da baki ɗaya ɗari da biyu ne kawai yukallilukum fi ayunihim wa yukallilukum fi ayunikum saboda me a shiga yaƙi kagan handa lawarakum kasira inda an nuna musu cewa musulmi suna kafirai suna da yawa laftalaftum da za shiga rikici kai annabi na ba za mu tafi ba a kai kai ai kasan duk inda kai za ta yaki za ta surutu kamar Musa da jama'a kasan mutum kamar da Bahaushe yake faɗa ba a sani maciyin tuwo sai miya kare yanzu nan za ga mutum kowa zai ta yayi bazakunta shi na miji ne kowa yanzu kowane ɗaya yanzu a cikin mun nan kai ni ai ba zan guda mutum ni ai ba abin da zai tsorata ni ai ni kaza kaza ai ni kadai gayya ne ai kada a'a to bari dai ga abun tsoron tukuna ba za a san maza ba sai ran da tsoro ya taso balle kuna yanzu kam samari yanzu da yanzu za ku cikin masallacin nan a jefa ga dangare ɗaya daga can ɓera ɗaya daga nan Allah kafin ku fita cikin nan za ku ci ciwo dan nan za su yi haka kuma ku yi haka sai a kuna ganin ga abun a can za ku gudu ku fita tana su ba suna gani a nan za su gudu su fita tana ya gani in haka dukato mai karfi ya danna raunin ne wata kirwa ku karya masa ku danna kamar yara na baba na ku ciccina su a ƙasa gayya gayya sai daga ba ne ne ɗaya ne wa kai to da kuɗin da zaki za kawo yaya ko ba ka bane sai ga mutum boko haram ɗaya lokacin boko haram ɗin nan ya zo ya wuce ba bai taɓa zuwa duk an gwa suna gudu ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta la ilaha illallah subhanallah me wannan sallai kul in farantu min al maut aw al qatl idan la tumatuna illa billah zaka gudu saboda mutuwa ai mutuwa ko ka gudu ko baka gudu ba zaka mutu dole ka tsaya ka mutu karkatu ka gudu ya yi wallazi na amanu izalar kaitu mullazi na kafaru zafan falatu walluhun al'adbar wa mani wallihin yau mazin dubra illa mutu harifan likitali au mutu hayyizan ilafiya fakar ba a bi gadabin Allah wa ma'awahu jahannama fi samasa wallahi ba dan kaina ba gashi na kuta mai su yi zuwa makarantar ban taba tsoron boko haram ba sun zo sun kwace mu mota a nan washe gari na sake zuwa da wata motar na tsaya a wajen na sauka na zauna sai da yusuf ya zo ya ta kuka don allah wayan tafi don bar wajen nan abu jiya jiya abu ya faru kuma yau na ce me zai faru ana jara masallacin nan muna karatu a cikin wani hall a nan wanda yanzu computer room shi lokacin an gama can muka koma muna karatu masu sandan na su fito haka a gaban irin da kuke zaunen nan aka za kama boko haram goma a gaba na duk bindigoginsu suna masallacin nan suna makarantar nan daga can akwai bayan gida can baya can suke ajiya so hudu suna takin dina ban taba tsoron su don me zan gudu na san zan mutu dan neman nan in gudu a riga cewa tijani ya gudu a boko haram aikin banza aikin wanda sun gudu me suka samu banda tsoro banza tsoron wuri kuma an kashe su yawanci walau tara izu fuzi'u da za ku gani lokacin da kafirai suka gani gaskiya izu fuzi'u zuciyarsu ta raunana ta dimota kuma ga falafauta ba su babu ja baya kuma an tafi no by no going back point ana no going back point ko ka mutu a ko ka rayu irin wanda tarihi ibn ziyad yayi lokacin da yana so ya kai musulunci Spain to akwai yanzu haka akwai tsakanin Africa da Europe wani dutse ana kiran shi Tariq Mountain Tariq Mountain rabin sa yana Africa rabin sa yana Turai to da suka hau suka zo wannan mountain din dutsen nan da suka je bakin gaba na ruwa na Mediterranean wanda ya raba Africa da Europe sai tafiya ya ga sojojin suna wani tsoro-tsoro sojojin musulmi ya ce na san maganin a sauka futa kaza da aka sauka sai ya tattara jiragen ruwan jiragen ruwan da suka wuce spain ɗin sau da sojojin spain na amina dubbun dubunta wayansu suna so su gudu su hau jirgin su gudu su koma sai ce a kuri ku bari ni ma zan yi za mu koma ku bari sai gobe da daddare sai ya sa aka aka cinna wuta ga duk jiragen aka kona su aka kona jiragen ba jirgi ko ɗaya ba kwale-kwale ko ɗaya wacce gari ya ce musu to ya saura gare ku ga makiya a gaban ku ga kogi a bayan ku duk wanda kuka zaɓa ku je a za ku tunkari za ku tunkari makiya ne ko kuma ku faɗa teku ku ce za ku yi iyo ba ƙarfin ruwa ba ne ba zai ka ce za ka yi iyo teku ne ya za ka yi kokoma ya ce musu albaru wa ra'akun wal'adu a mamakun walfiyaru lakun ko ku yarda da Allah mu tunkari kafirai mu je mu yada musulunci a ko kuma ku ji tsoro ku ce za ku yi baya su zo su zame ku su kace ku ko kuma ba dama ga kogi dole su suka tsaya suka yaki yakin na karmu mutu kasan mutumin da zai zo yakin karmu mutu ba karamin jaranta za ka yi ba aha yaki ba yadda akwai yakin karmu mutu ba ai ba karamin jaranta za ka yi ba to da haka musulunci aka sashi to domin haka dole su kafirai lokacin da suka yi gadara kasan da za su je ba yakin badar don tsananin gadara suka je ka'aba suka riƙe rigan ka'aba suka ce Allahumma in kana haza haqqun min indika famtir alaina hijaratan min as-sama suka suka ce ya Allah in dai Muhammadun nan annabi ne da gaske kai ka aiko shi a wannan fitan to muhallaka zubo mana dutse a sama muhallaka Allah ko to sun kubuta ai Muhammadu ba gaskiya ba kenan zai yi ne Allah sai ya nuna musu cewa ba Muhammadu gaskiya ne siyasar su musulmin kansu da suka ji kudin ya wuce da suka yi suna wani dare dare dare ai Allah ya ga musu wa iz yadikumullahu ida taifatayn annahu alakum wa tawadduna anna ghayra zati shawqati takunu lakum amma Allah yana so yuridu Allahu an yuhiqal haqa bi kalimatihi ku kun bi son ku samu gungun da ba ba kaya gairu za ta shauka kuna so kuɗi ku samu haka mai sauki kun san dama an fito ne a tari ƙuraish kuɗaɗen musulmi da suka bari suka tafi kai akwai zalunci kaburi ko ainihin zalimi ne sun hana su fita da kuɗaɗen suka kaura suka je madina sai suka kwaci wayannan kuɗaɗen a gidansu a gidajen musulmi da suke madina aka kwashi kudadensu ne ba duk suka kwasa suka je suka siya kaya wai za su je da ita sham in sun sayar za su so makamai su zo su yaƙi musulmai da su kudinsu da shi ne da aka ji suna zuwa Allah ya ce manzo Allah ka je ka tare su kar kar su je su su yi karfi su su ji maka ciwo a banza ka je ka kwace kuɗin to da aka fita za a kwace kuɗi sai suka ji labarin za a tari kuɗin su sai suka fito su ɗin Allah ya ce yawwa Muhammadu abin ma yayi kyau gashi nan dama suna cikin makka ne suna da protesting saboda ba sa ba a shiga makka da yaki a batun da yanzu sun fito sun koro makka sun zo inda za a yi a yi yaki da su to manta da zancen kuɗi yanzu manyan-manyan kafiran makka gabaki ɗaya suna cikin wannan tawagar na kafirai in an kashe su kafirki ya ƙare a mutum a makka domin wannan ku manta da zancen kuɗi ku tafi zancen yaƙi kuma shi ne wani suna ca mu ba an ce mana mu je za mu tarafa kasuwar wannan akwai yayi wallah zina fi kulubi marar saboda imani ba ta yi ƙarfi ba ba zuciya suna ca ashe yau dala mu kawai ya fito da mu ha kaza kaza shi ne Allah ya ce a izu ya irkum Allah eh da ta'ifatai ne an na halaku ai ban ce duka biyu ba dama a cikin biyu ɗaya ban ce wacce ce ba a gungu guda biyu na yi muku alkawari ɗaya zai zama naku amma ban ce muku waye ne gungun ba ai ban ga muku ba amma kudin ne wata wadduna an na gaira za ta shauka ta kunu laku kudin ne kuke bukirin cewa mara aya ɗin ku samu amma kuma Allah ya so yi hikal haka bi kalimati wa yaka da bira eh alkafiri don ya yanke ya gundula zaren kafirai an kashe manya-manya-manyan kafirai su abu jahal su umayya ibn halab su shaiba su rabi'a su lasunan dai gumagumai wanda dama zo ne suke iya shege a makka duk aka kashe su a rana kaga an samu an samu sauki kenan Allah ya tabbatar da gaskiya to shine Allah yake nuna da suka je su to suka fita wajen an ga musu ba wanda ya je ya ga mutanen makka cewa kudinsu muhammadu ya fita ya tari kudinsu zo su karbi kudinsu kuma ya je ya ga musu a'a muhammadu mun riga mun bi hanya daban mun bi hanya daban hanyar sama mun bari mun sauko ta hanyar ƙasa mun zo jidda daga jidda za mu shiga makka daga jidda zuwa makka muhammadu yana can madina yana badala akwai nisa kogin kilomita 300 tsakaninmu don wannan abu su bayan sai ya ce su dawo kan su yaƙi ba kyau dukkanmu yanwa ne kuskure ya faru tun da halan fita yaƙi kuma kuɗi ya kubuta a dakure ya jahile ce a'a ai yau ne lokacin yaƙi sai mun je badar mu yi yanke-yanke na raƙuma mu sha giya mu yi zina mata su yi mana rawa mu nuna duniya mu ba a taɓa allolinmu duk wanda ya taɓa allanmu ko ɗanwanmu ne za mu yi maganinsa wannan hamiyatun jahiliyar ne sai ya fito da su su kuma sai Allah ya yi maganinsu duk da dalarsu ɗin nan shi ne Allah ke cewa walautara da za ka gansu a lokacin a izu fuzi'u yayin da tsoro ya faɗa zuciyar suna a wala fauta kuma ba dama su yi baya ba dama su kubuta to duk da haka shikenan wa ukhizu min makanin qaribin da sunan aka kama su mana aka kashe su aka kashe su anan aka kashe su 70 aka kama 70 wallahu a'lam bismillah Allah shi gafarta malam amin a mai tambayar da yana cewa shin ya halatta ya aure yar kawunsa kanin mamansa ko yayin mamansa yar
to an ya bar su ya bar mata ya bar matarsa ne in ya bar irin wannan yarinya ai ya bar matarsa mutum bai aure yar kawunsa ba bai auri yar kan- kanwar babansa ba bai auri yar kanwar ba ya bar matansa ina zai je nemi mace a wani waje ne ga inda mai araha sun san shi su ya san su dangi akwai abu ɗaya da dai ake muta malamai suke ci a mai da hankali wajen auren yar wanda kani uwa na kanwar uwa ko yar uwa idan matan sun zama soka suna daukan nono suna suna extension din nono da yaransu to ana tsoron wannan mana kamar akwai mutum mace ce tana da ɗa kuma akwai kanwarta ita ma tana da ɗa tana ɗanyen nono wani lokaci da karambani in uwar ba ta nan ko kuma tana wani aiki yaron yar yana kuka ita kanwar zai ta ɗauka ta sa nononta to kaga wannan zai hana a- aure saboda imam malik ya ce salasa masatin in dai an ɗauki yarinya a ko yaro jinjiri dai wanda ba yaye ba ya sa bakinsa a nonon mace ya zuƙa sau uku ya haɗe salasa masati to wannan yarinyar da ya'yan wannan matar sun haramtu an gane ko a wajen imam malik salasa masati a wajen a, imam ahmad salasa mardiyat ma'ana shayarwa sau uku ta shayar yanzu an jima ta shayar ko kuma gobe ko jibi ita ya zama uku an gane ko? aha
Allah ya gafarta mana na'am a shi wannan tafiyar yana cewa mahaifinsu ya rasu yau wajen shekara Allah ya- goma.
Allah ya ji kansa
to mahaifinsu ya bar dukiya sai su raba sannan kuma wato a- akwai yayan babansu wanda ya hana a raba musu wannan dukiya tare da kuɗin gratuity da aka hana su da kuma su ma dukansu su yanzu suna buƙatar abubuwan yi baya wasu me dalilinsa su ƙanana ne shi ne suna tambayar shi a shi ne su ƙanana ne gaskiya abin da an ba su balaga ba wabtalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anasu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwala marayu ku jarabe su ku gani an sun balaga an za su iya rike kudin muta ba mahaukata bane sa- ba safihai bane a ba su kudin su ba shaidu ku kira shaidu a ba su kayan amma in aka jarabe su ba su ci ba shashashu ne to wala tutu su fa amwalakum kar ku ba wa shashashu kudin ku da jama'a ya zama kudin jama'a kenan sai a jaje shi a gidan treasurer na gwamnati a kowane wata a yanka masa wani dan abu da zai bai wuce ya ci ba in rigansa ya tsufa a bashi ba sai a yi masa dan aure in ya haihu ɗansa ɗin ya girma in ɗan yana da hankali sai a ɗauki kuɗin uban a bashi tare an gane ba aha amma in su balagagu ne sun girma kawunsu ya rike wannan zalunci ne ya ji tsoron Allah ya kira su ya ba su kayansu in kuma bai ba su ba su su je kotu su nemi haƙƙinsu
Allah shiga mata malam shi ma wannan mai tambaya cewa shin ya halatta malamin da aka kira shi ya raba gado ko kuma wani da zai raba gado ya ce za a bashi abu kaza a wajen wannan rabin gado kuma ba zai yi ba
eh ta musulunci imam malik ya yarda a muza imam malik karunce imam malik kai tsaye ɗaya daga cikin jigajigan malaman imam malik shine ibnu qasim ibnu qasim ya yarda karaba gado in kai ba wanda gwamnati ta ajiye aikin ka karaba gado ba kamar alkali akwai a kasashen larawa akwai alkalai raba gado musamman ana daukan su ba wani ba ruwansu da shari'ar mace da namiji da wani hauka da menene su alkalai ne na raba gado to idan irin wannan alkalin ne na raba gado wanda yan wata yayi yana daukan albashi a cikin treasury na gwamnati a tax ana biyan sa to in ya dauki ko kobo ɗaya haramun ne duk alƙalin da ake biyansa ko anan tun da ana kaiwa gabansu su kuma alƙali ana biyansu a wata ko ba biyansu suna salare ba to idan alƙali ya ɗauka ba to wannan zai ya yi zalunci amma in ba ya ɗaukan kuɗi salare a baitulmali a cikin malaman malikiya ibnu qasim kadai ya yarda shi ibnu qasim kamar yadda ya zo a cikin muktasar ya yarda ya ɗauki 10% na abin da ya raba ɗin in ya raba miliyon 100 ne a ba shi miliyon 10 in miliyon 1000 ne a ba shi miliyon 100
na'am osho an gane ba? aha amma wannan ɗin ma maliki amma ibn qasim ne ya yarda da haka na'am a Allah shiga mata malam a mai tambaya yana cewa shi ne yana samun matsala wajen wato ladarai
eh Ah, yana samun matsala wajen ladarai wajen ah, sabo Ah.
wanda ya ji an kira sallah sai kin da an sa assalamu to shi kuma wannan lokacin in ya an sai ga kamar ko lokacin assalamu duba a azumi kar ku kula da ladononin kula garin nan ku rabu da su ku rabu- ku- ku kula da time ku kula da lokaci kamar yau ya kamata mutum ya rike bakinsa karfe biyar daidai in ba ka fara ci ba amma ka fara ci kafin biyar ko ya wuce biyar ɗin ka ƙarasa kar ka bari sai ka ƙarasa ka bari don akwai hadisi manzo Allah ya fara cin abinci aka ce as-salatu ayu yace wallahi ba as-salatu ayu ko me ka kira bilal sai na gama cin abinci na kafin an gane ko aha to duk da dai wasu malamai suna jayayya kan inganci wannan hadisi din eh amma dai in aka bi turuk nashi wajen mutaba'at da shawahid ba laifi yana daga cikin category na hadis la ba'sa ya bai shiga dai cikin jayyid ko kuma jayyid jiddan ko kuma sahih ko hasanun lizatihi a bai shiga irin wannan ba amma yana cikin hadisan da la ba'sa wanda ba laifi a ciki akwai mai neman addu'a ya ware addu'a na addu'a ne wajen ya addu'a to to ya bada wani abu na'am na'am to shi shi wanda ya bada wani abu ya masa addu'a ta musamman sannan ku kuma saura masu sauraro wanda ba ku kaga ba ku nema ba ma dan ba ku- ba ku san darajar addu'a ba nema haka ba kuɗi ma ba ku yi ba shi nema da kuɗi ya nema ma ku haka kullum ku za za- ana ba ku kullum kullaina kaga da mutum ana ba shi abu kyauta kamar yadda bature yake cewa easy come easy go ba za ka amfanin sa ba to a- yayi niyya mutum yana nan addu'a kashi 50 nashi ne bismillahir rahmanir rahim amin amin
ayyul mawdu'i ya jama'a amin
naira miyan gaje da su da zaman zaman buhari ya nan kam yi naira